الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna biyar ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina 1445 daidai da sha biyar ga watan maris shekarar 2024 miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul ƙor'an da ke nan ganyen oda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alƙur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul ma'ida a jiya mun tsaya ne a kan aya ta goma sha biyar a cikin jerin gyar waɗannan ayoyi wanda mun karanta ba mu ƙarƙare fitar da fa'idoji da ke cikin waɗannan ayoyi ba faɗin allah subhanahu wa ta'ala يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم ويهديهم إلى صراط مستقيم
Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ahlal kitab ya kuma abuta littafi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum haqiqa manzanmu ya zo yana bayyana muku kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab da yawa na daga cikin abubuwan da kuka kasance kuna koyewa daga cikin hukunce-hukuncen da ke cikin littafin at-taura wanda Allah ya saukar muku a zamaninku da annabinku manzonku ya zo gare ku wa ya'fu an kathir kai shi manzon ma yana yin yafiya game da yawa daga cikin abubuwan da kuka boye din ma'ana ba duka bane yake bayyanawa yake tona muku asiri akai qad ja'akum min allahi nurun haqiqa haske ya zo muku daga wurin uban daga wurin Allah wa kitabun mubin da littafi mabayyani yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam Allah yana shiryar da wanda ya bi neman yardan Allah tafarkin tsira wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kuma yana fitar da su daga duffai zuwa ga haske bi iznihi da izininsa wa yahdihim ila siratin mustaqim kuma yana shiryar da su zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici wanda babu karkata a tare da shi a jiya mun bayyana cewa wani bangare na abin da waɗannan yahudawa suka ɓoye mun bayyana wani bangare amma shi da kansa Allah ta'ala ya ce wa ya'fu an kafir shi annabi yana ɗan kau da kai akan da yawa daga cikin abubuwan ma da kuka canza na littafi ma'ana ba dukkaninsu ba ne ma yake tona asiri yake yin bayani a kai sai Allah ta'ala ya ce amma ku ji ya kuma abuta littafi qad ja'akum min Allahi nurun haƙiƙa haske ya zo muku daga wurin Allah wa kitabun mubin da wani littafi wanda yake mabayyani shi littafin alƙur'ani mabayyani ne a karan kansa kuma mabayyani ne ga waninsa ma'ana shi a karan kansa in ka karanta shi za ka sami bayani filla-filla dalla-dalla babu wani abu wanda yake ɓoye a ciki sannan ga wanda aka yi wa bayanin kuma kai tsaye yana iya ganewa ya fahimta ba tare da ƙwaƙwalwar shi ta ruɗe da cewa wannan abin zai ruɗa mar tunani ba don haka malamai ke cewa duk wanda ya bi wahayin Allah to wannan ya bi hanyar tsira ya bi hanyar da za ta kai shi zuwa ga samun ainihin wato alkhairai masu yawa waɗanda ba su da iyaka kamar yadda a gefe guda wanda ya kauce wa wahayin Allah ya bijire ya ƙi yin imani shi ma yana samun irin wancan matsala ɗin Allah subhanahu wa ta'ala yana ainihin wato jirkita masa tsari yana canza masa yanayi daga yanayin da yake kai na hanya madaidaiciya zuwa ga hanya bata to Allah ta'ala sai ce ya hadi bihillahu to wannan lamirin yana kuma zuwa ga wani littafin Allah ko ko shi manzon Allah abu na farko da ke samu tattauna anan jama'a shine Allah ya bayyana da kansa cewa qad ja'akum min Allahi nurun haƙiƙa haske ya zo muku daga wurin Allah wane ne hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan akwai fashin baki shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a karan kansa haske ne wanda Allah ya aiko shi fitila ce da Allah ya aiko shi don ya haskaka mutane kunji ya fidda su daga me daga duhu na kafirci duhu na saban Allah duhu na bid'a duhu na zalunci duhu na mugunta ya kai su zuwa ga haske na imani haske na musulunci haske na kyawawan ɗabi'u da halaye kenan abin nufi a nan ba wai shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama asali halittarsa haske ba ne ya kamata mu gane wannan don da yawa muna jin irin waɗannan maganganu musamman daga wurin mabiya ɗariƙun sufaye suke da irin waɗannan tunani suna kawo riwayoyi na ƙarairayi iri-iri cewa abu na farko da Allah ya fara halitta shine hassan annabi Muhammad wannan zancen ko wallahi ƙarya ne wallahi wannan magana ƙarya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda Allah ya fara halitta daga cikin halittunsa shine alƙalami in ji wa in ji manzon Allah da riwaya kuma ingantacciya don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun sani cewa lokacin da aka haife shi mutum aka haifa mai ɗabi'a irin ta ɗan adam yana ji yana gani yana kuka yana dariya yana fushi yana ci yana sha kuma haka bane duk wata ɗabi'a ta ɗan adam yana da ita kuma mun sani an haife shi ne daga uwa da uba irin yadda ake haihuwar ragowar sauran mutane ainihin wata hanyar uwa da uba sai dai shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya zamto mafi darajar halittunsa baki ɗaya cikin aljannu da mutane da mala'iku kakaf ba wanda kai shi daraja wannan kuma falala ce da allah ta'ala ke badawa to manzon allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansa yana cewa innama ana basharun ku sani cewa fa ni dan adam ne ni ma din nan mutum ne sai ce mislukum irinku a wata riwaya yana cewa an sa kamatan sauna ni ma ina yin mantuwa irin yadda kuke yin mantuwa cewa ne za ka ɗauko min kaza ya ce a'a na manta ban baka ba ko na manta ban yi kaza ba shi ma yana mantuwa manzon Allah yana fushi manzon Allah yana yarda manzon Allah yana cin abinci haka ne ko baka bane kai haccin kasuwa manzon Allah yana zuwa yi Qur'ani ya bada shaida akan haka don haka darajar da Allah subhanahu wata'ala yayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama falala ce wacce take ainihin wato tabbatacciya jama'a mun gane wannan Allah ta'ala kuma ya riga ya tabbatar masa da wannan don haka yana da matuƙar muhimmanci musan wannan jama'a ba wai shi kansa halittarsa shi kansa ɗin haske ba ne a'a ba abin da alƙur'ani yake nufi ba kenan jama'a ina fata mun gane wannan haske ne ta fuskar bayani ta fuskar baiwa da Allah ta'ala ya aiko wannan al'umma ainihin wato ya aiko musu da wannan manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zuwa gare su Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu don wani yana daukan cewa in ba faɗi irin wannan ba to kamar an tauye darajar manzon Allah ne to kuma ba haka bane ba shi manzon Allah ana tabbatar masa da abin da ya tabbata ne amin na'am alqur'ani da nassi na shari'a jama'a mun gane wannan ko amma abin da bai tabbata ba sai a bar ma Allah kayansa jama'a mun gane wannan Allah ya madaukakin sarki ya shiryar da mu wannan kenan jama'a sannan abu na gaba Allah ta'ala ya ce wa kitabun mubin da littafi wanda yake mabayyani yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam Allah yana shiryarwa da wannan littafi da ya aiko wa mutane yana shiryar da su tafarki na tsira sannan wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da su daga diffai zuwa ga ainihin wato haske malamai suke cewa duk wanda ya bi wahayin Allah haƙiƙa wannan zai sami ainihin wato shiga cikin tafarki wanda yake madadaci kuma zai tsira daga azabar lahira zai kuma tsira daga kunyar duniya da kuma ta lahira gaba ɗaya shi yasa babu ni'imar da Allah ta'ala iwa mutum kamar Allah ta'ala ya yi shi a matsayin wa a matsayin musulmi idan Allah ya ainihin wato yi ka a matsayin musulmi to babu shakka wannan ni'ima ce mafi girma abu na biyu kuma sai ya yi ka akan hanya da kake bi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tare da ainihin wato karkacewa zuwa ga hanyar da bata dace ba Allah subhanahu wataala ta'ala ya tseratar da mu ya kuma sanya mu daga cikin bayi na ƙwarai bayan wannan jama'a a da yawa daga cikin malamin tafsiri suna cewa fadin Allah ta'ala wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur sannan Allah ta'ala yana fitar da mutane daga dufai zuwa ga me zuwa ga haske to sai su ambata maka wani irin duhu ne aka fitar da mutane sannan kuma wani irin haske ne imamu sa'idi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa yana cewa faɗin Allah ta'ala wa yi khurijuhun minan zulumati ilan nur sai ce zulumatul kufri yana fitar da mutane daga duffai na kafirci wal bid'a da bid'o'i wal ma'siya da zunubi wal jahal da jahilci wal ghafla da rafkana ila nur yace ila nuril iman zuwa ga haske na imani was sunnah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansa da manzon Allah ya bayyana mana cewa hanyarsa haske ce dodar kamar rana lokacin azhar taraktukum ala almahijjati albayda na bakku akan wani tsari ta farki wanda yake fari tas lailuha kanahariha daren wannan yanayin kamar lokacin rana babu wani abin da zai buya gare ka manzo Allah ce la yazighu anha illa halik babu wanda ke karkacewa wannan tafarki sai wanda yake halakakke Allah ka tsare mu ga barin bin hanya na ainihin wato halaka to jama'a kun ji sai ya ci gaba da cewa wal ilmi sannan zai kai mutane zuwa ga haske na ilimi wa zikiri da kuma ambaton Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa kullu hadhihi hidaya dukkanin wannan shiriya da Allah ta'ala yake kaddarawa ga bayi bi idnillah yana fafaruwa ne da izinin Allah mun gani allazi ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun wanda abin da ya so yana aukuwa abin da bai so ba kuma wannan abin bai taba aukuwa wannan kenan jama'a abu na gaba shine ya so da yawa za ka iya ganin wani mutum ya fi ka tunani ya faru kai minimizin ɗin shi mana kashe shi suka dawo ok to shi kenan an gane wannan ko wannan kenan so wannan jama'a yana daga cikin abubuwan da ke da matukar muhimmanci a rayuwar bawa ya zamto ainihin wato ya kula da ainihin wato wannan tsari sannan zaka iya ganin mutumin da ya fika wayo ya fika hankali ya fika tunani ya fika wayewa amma kuma akan tafarki na bata yana nan yana taffa gamniya ya rasa asalin hanya madaidaiciya sai ka gane ashe ni'ima ce ta Allah hatta shiriyar ba ta samuwa ga bawa sai da izinin wa sai da izinin Allah jama'a ina fata mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sai ka bude wifi ko to yana da matukar muhimmanci jama'a mu kiyaye wannan Allah ta'ala ya sa mu dace a abu na gaba a malam al-hafizu ibn kafirin Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da rahma a cikin tafsirinsa tafsirin ƙur'ani al'azim ya kawo bayanai daban-daban musamman game da faɗin Allah ta'ala qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim yace ai yunjihim min al-mahalik abin da yake nufi a nan ai turqun najati wassalama wa manahijil istiqama Allah yana ainihin wato sanya wa bayi hanyoyi na tsira da kubuta da kuma tafarki wanda yake na tsayuwa akan addinin kyam sannan fadin sa wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur har zuwa ƙarshe yace ay yunjihim min al-mahalik ta hanyar bin annabi sallallahu alaihi wasallam da bin littafin alƙur'ani da shiryar da ya zo da ita zai tsiratar da mutane daga aukawa ta farkin halaka wa yuwaddihu lahum abyan almasalik sannan zai bayyana musu mafi bayyanan hanyoyi anhum an fayusrifu anhum almahzur sai ya kawar da su daga dukkan wani abin tsoro wa yuhassil lahum anjaba umur sai ya samar musu da mafi alkhairin al'amari sannan wayan fi anhu dalala yana korewa mutane aukawa ta farki na bata wa yurshiduhum ila aqwami hala sanan yana shiryar da mutane zuwa ga mafi kyawun halaye da mafi kyawun yanayi Allah madaukakin sarki ya samu dace babban malami Jabiru Aljazairi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a littafin sana'aitar tafasir li kalamil ali kabir yana cewa hidayatul ayataini abubuwan da waɗannan ayoyi guda biyu suke shiryar da mu shine nasaha Allah ta'ala li nusu ahli nasaha Allah ta'ala ko nusu Allah ta'ala li ahli kitab akwai nasiha da Allah yake wa ma'abuta littafi bi da'watihim ila sabili salam ta yadda yake kiransu zuwa ga hanyar tsira bid dukhuli fil islam ta hanyar shiga addinin musulunci abu na biyu bayani juhudil yahud wan nasara li kathirin min al ahkam shar'iyya waɗannan ayoyi sun bayyana mana irin yadda yahudawa suke kin da yawa daga cikin hukunce hukunce na shari'ar Allah wa dalailin nubuwati al muhammadiyya da kuma yadda suke boye dukkanin wata alama ko wata aya da ke bayyana gaskiyar manzancin annabi Muhammad makran wa hasada suna yin wannan ne saboda makirci da kuma hasada hatta la yu'minu an-nas bil islami wa yadkhulu fihi saboda wai kada mutane su yi imani da wannan musulunci su shiga abu na uku yace ittiba'u sunnati al-muhammadiyya yahdi sahibahu ila sa'adatihi wa kamalihi bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shiryar da wanda ya shiryu da ita yake kuma aiki da ita zuwa ga jin daɗin rayuwa da kuma samun kamala cika irin ta ainihin wato rayuwa arabi' yace abu na hudu alqur'anu hujjatun 'ala an-nasi kaffa shi alqur'ani hujja ne ga mutane rankata kafdin su baki daya li bayanihi al-haqqa fi kulli shay' saboda me alƙur'ani ya yi bayani a cikin dukkanin komi jama'a babu wani abu wanda ya rage wanda alƙur'ani bai bayyana ba ko akwai babu shi Allah ta'ala ya ce babu wani abin da mai bayani da ba mu yi bayani ba a cikin littafin Allah sannan sai abu na biyar yake cewa talibu ridallahi bi sidqin duk wanda ke neman yardan Allah da gaskiya yafuzu bi kulli khairin to zai rabauta da dukkanin wani alheri wa yanju min kulli dhairin hakanan zai tsira daga dukkanin wani wani abu na cuta Allah ta'ala ka tsare mu wannan jama'a yana daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa musamman akan waɗannan ayoyi na ainihin wato waɗannan ayoyi guda biyu gaba da muka karanta bayan wannan jama'a mu sani wannan saƙo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ita ce kadai wannan jirgin ruwa na tsira duk wanda ya hau hanyar manzon Allah jama'a to ya daga ya tsira Allah ka samu na kai Allah ka samu na ciki Allah ka daumar da mu akanta don ita ce kadai za ta iya tsamar da duniya daga cikin dukkanin matsaloli da ke fama da su amma Allah ya malam duk wani tsari na dan adam a ce demokradiya a ce federalism a ce feudalism a ce communism a ce waye zim zim zim zim kowanne ne jama'a ba zai ba tsarin Allah ne kadai idan an haushi dodar zai kai mutane zuwa ga samun alkhairi na duniya da lahira baki daya shi yasa muke gani hatta kasashen da ya zama ko da ba sa yin shari'a musulunci 100 bisa 100 amma zaka same su suna samun alkhairi masu yawa me yasa saboda suna kokarin kwatantawa Allah mu ka samu iya Allah madaukakin sarki shiryar da mu bayan Allah ta'ala ya gama wannan bayani na waɗannan ayoyi sai ya ci gaba da cewa لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه وأمه الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء وهو الله على كل شيء قدير الله تعالى يجي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم حقيقة وأن سكتشي إيسى دم مريم اللاني حقيقة وأن سنكافرتا duk wanda ya ce isa ɗan maryamu allah ne to wannan ya kafirta sunan shi arni sunan shi wa kafiri da nassin alkur'ani ƙul allah ta'ala cika ce da su faman yamliku min allahi shay'an to wane ne ya isa ya mallaki wani abu na kariya in arada an yuhlika almasiha ibn maryam idan Allah ya so ya halakar da Isa ɗan Maryamu wa ummahu da mahaifiyarsa wa man fil ardi jami'a da ma dukkanin mutanen da ke bayan ƙasa baki ɗaya idan Allah ya so ya halakar da su jama'a akwai wani wanda ya isa ya ce ba za su halaku ba ba za su mutu ba ba za su ƙare ba babu shi walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma to tun da haka ne ba wanda ya isa ku sani mulkin Allah Allah shine mamallakin sammai da ƙasai da duk abin da ke tsakanin sammai da ƙasai baki ɗaya annabi isa yana ina ne ina ka aiko shi a ƙasa aka aiko shi mahaifiyar shi fa ita ma a bayan ƙasa take abin da ke cikin sammai da ƙasai abin da ke cikin sammai na mala'iku da sauransu yanzu ya gama kawo saƙonsa ya koma kuma sama Allah ya ɗauke shi yanzu yana ina yana sama ya yi rayuwa ƙasa yanzu yana ina yana sama to me ya faru Allah ya ce walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma to Allah shine mamallakin sammai da ƙasai da duk abin da ke tsakankanin su yakhluqu ma yasha'u Allah fa yana halittar abin da ya so abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama a tsarin da ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komi wannan aya jama'a tana mana nuni zuwa ga wani abu mai muhimmanci wani abu ne wannan abu na farko Allah madaukakin sarki ya ne mana ishara a wannan aya ta inda yake sifanta nasara da cewa sunansu kafirai so da ka dan ka kalli wani kace mai kafiri ba kai laifi ba dama sunansa ne ba kuma kai ka bashi sunan kafiri ba ya bashi wanda ya halice shi ya bashi wannan sunan me yasa saboda ya kafircewa Allah in fact jama'a duk cikin bible gaba daya rankata kaf babu wani wuri kwaya daya da annabi isa ya ce da kiristoci cewa ni Allah ne ku bauta min ce musu yake ni bawan Allah ne amma mahalicina yana sama ku bauta masa shi kadai ka karanta duk littafai waɗanda ainihin wato suka zo a cikin bible ɗin ba bukatar sai mun karanto john kaza sai mun karanto leviticus sai mun karanto numbers sai mun karanto duk waɗannan suri na bible amma dai akwai wurare daban-daban inda annabi isa yake nuna musu wannan kai bal ba ma sunan christian a cikin bible babu kakaf ka duba shi tun daga farko har ƙarshe amma mu muna sunan suwa musulmai ko me Allah ya ce wajahidu fillahi حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج سيتش ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين النبي إبراهيم شي يسنيامك سونا مسلمي لكن دك عندك ذاك شيء مسلم أنسان وهي مسلم da duk yaran da aka faɗa a ce muslim a a ce muslim ko ma dai me aka faɗa dai muna nan a matsayin mu na suwa musulmai we are the believers we do believe in Allah we do believe in all the prophets and the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka waɗannan dukkanin su baki ɗaya mu mun yi imani da su da haka shi yasa ke ce mana suwa ne musulmai ma'ana masu miƙa wuya ta hanyar yin imani da duk abin da Allah yake so a imani da shi su kuma waɗancan suka ce a'a don kiristoci ma sun kasu kashi nawa kashi uku kashi nawa kashi uku wajen imani da Allah ɗin yanzu kashi da farko Allah yake gaya mana laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam hakika waɗanda suka ce isa dan maryamu Allah ne ai Allah shine isa dan maryamu haka suka ce wai saukowa yayi duniya cikin mutane yazo ya ga yadda mutane suke rayuwa kai tabalag kirista ba hankali na hankali kuma aka kama Allah aka kashe misali in ma mun dauka dan Allah ne kawai Allah na zaune sai aka kama ɗansa a kashe ko ba komai ko kuwa ai abin mamaki ne wannan sannan abu ne ma wanda kwakwalwa ba ta iya surantawa jama'a ba ta iya dauka amma jama'a abin da zai ba ku mamaki shine a yau akwai waɗanda suke kiran sunan kansu musulmai amma wallahi kiristoci sun fi su imani mai kyau ba ku gane ba ko kun gane mu ci gaba a kun gane mu ci gaba akwai mutumin da ke cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah amma imanin kirista ya fi nashi ma ɗan kusa da daidai kafircin kirista ya fi nashi kusa da daidai don gashi Allah cewa yake laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam haqiqa sun kafirta waɗanda ke cewa ai Allah shine Isa dan Maryamu mana Isa dan Maryamu wane ne Allah ne tunda yana tada matattu yana warkar da makafi wanda aka haife shi da makanta yana yin abubuwa iri-iri yana halittar tsuntsu daga daga yumbu da sauran abubuwa irin waɗannan amma a cikin musulmi akwai mutumin da ke cewa komai Allah ne kaga shi wannan ɗaya kawai ya zaɓa ya ce isa da maryam wane ne Allah ne shi kuma ta cewa ya komai Allah ne kuma Allah ma komai ne tsakaninku da Allah ya zai kiristan da ya ce isa ɗan maryam Allah ne da wanda ya ce komai Allah ne wa ya fi hankali ban ji ba wanda ya ce wanda ya fito kai tsaye ce annabi isa shi ne Allah shi ɗan kusa da hankali kuma imaninsa ma yana kusa da ya musulunta shi wannan amma mai cewa Allah komai ne komai Allah ne to kaga wannan ina ga imani kuma duk da haka yana ma yana ganin ma ai a musuluncin ma wai kai din nan kai korarre ne su ne asalin masu imanin gaskiya sai a ce da kai ai baka gane bane Allahu qul wa dharil wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali فالغير دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال من لا وجود له من ذاته فوجوده لولاه عين محال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاء في محو وفي اضمحلال فالعارفون فنو بأن لم يشهدوا سوى المتكبر المتعالي أكس كي تفعل ويكتشي الله كبر هلتو لأبن تتترى in dai kana so ka kai darajar cika an gane wannan ai ce ai duk wani abin da ba Allah ba in ka lura da shi asalin shi babu ne ina fata an gane to sannan duk abin da shi a karan kanshi bai iya samar da kanshi ba to ai samar da shi aka yi to wanda ya samar da shi din kuma shi shine wannan abin ba ku gane ba asali dukkan muna akwai mu wa ya halice mu to wai Allah ne da kanshi ya tajalli a jikuna mu shi yasa muka zama gamu mun gane wannan shi yasa ake cewa duk ka dauki takalmi sai a ce shi ma Allah ne jaka sai a ce mata Allah ce ita ma jaki sai a ce shi ma Allah ne komai dan kace komai to ba abin da bai shiga ko kuwa shi yasa zaka ji ɗaya daga cikin su in ya haɗu da abokin sai ya ce ah haba Allah Allah barka da maka bisafi Allah suna nan suna yi wallahi har a garin nan akwai su masu wannan da'awar wahdatul wujud yan haluliya suna nan a garin nan kwarai da gaske ba masu ba har limami suna da shi a garin nan kuma ɗabi'ar kenan wannan shi ne abin da ke karatar da mutane kuma an sani Allah ya kyashe mu to shi yasa jama'a shi addinin Allah ba a mishi biye-biye ba ka zuwa cikin wasu mutane ka tsabe kanka daga cika ce kai ba ruwanka sannan mutum ba zai zo yana kafirci ba baka kama hannun shi ka hana shi kafircin ba kuma ka ce ai duk ana dinki ana tafiya tare don addinin musulunci ba addinin munafurci bane jama'a addini ne ke son a fito fili a yi shi kai tsaye ba tare da wata matsala ba ban san in zurfafa a cikin wannan babi wanda babi ne mai faɗin gaske in aka fara karatun ana karanto maka littafan nasu za ka ta ji irin waɗannan abubuwa sai dai ba mahallin wannan ba ne wannan mahalli ne in ana karatun aƙida amma dai ina son bayyana wannan don mu gane ainihin wato alkhairin da ke cikin ainihin wato samar da irin wannan tsari jama'a to shi yasa yana da muhimmanci kwarai da gaske ya zama cewa a rayuwar mu ta addini da ta rayuwa ya zama to muna yin dubi zuwa ga irin waɗannan al'amura Allah maɗaukakin sarki ya dacar da mu to waɗannan cewa suka yi haƙiƙa duk waɗanda suka ce isa ɗan maryamu Allah ne sun kafirta in bari da Allah in ga makaranta an gane wannan ko to wannan yana daga cikin abin da ke matuƙar muhimmanci mu sani cewa kafircin su fa cewa aka yi sun ce isa ɗan maryamu Allah ne to wanda kuma ya ce komai Allah ne fa shi sai zan musulmi kenan ko da ya yi da'awan cewa shi musulmi ne ƙarya yake a cikin da'awarsa don Allah ta'ala cewa yake fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani cewa shi Allah ba shi da abokin tarayya ba wani abin bauta bisa cancanta saiwa sai shi kaɗai duk annabawan Allah da manzannin Allah sun gama da rayuwarsu kaf wajen karantar da mutane tauhidi ne aiko? لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره duk annabawan Allah da manzanni kakaf shi kansa annabi Musa mai Allah ce da shi innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri kaga duk kalmomin tauhidi to Allah ta'ala ya ce faman yamliku min Allah shay'an wai wane ne yake iya mallakan wani abu wane ne zai iya bada kariya in arada an yi hulikal masiha bin maryam idan Allah ya nufin ya halakar da isa ɗan maryamu wa man fil ardi jami'a wa ummahu da mahaifiyarsa wa man fil ardi jami'an da ma waɗanda ke bayan ƙasa gaba ɗaya wane ne ya isan Allah ya ce zai halakar da su ya ce a Allah ni ba na so a bari to irin waɗancan mutane har ila yau za ka ji an ce aiwa ne ƙuɓubi ne aiwa ne gausi ne aiwa ne autadu ne aiwa ne kaza ne wai waɗannan su ne mataimakan Allah su suke taimakawa Allah wajen gudanar da tsarin duniya wannan yana bangon gabar shi ke ba da kariya ta bangon gabar da duniya wannan shi ke ba da kariya ta bangon yamma wannan ce shi ne a bangon kaza gashi nan iri-iri abubuwa ai duk waɗannan zancen da zaka ji ana yi a ce wannan a ce wannan gausi ne a ce wannan kutubi ne a ce wannan kaza ne ai abin yana da fassara in kai ne baka sani ba amma tabbataccen abu ne dan akwai wanda yake cewa ma a cikin takuniyar da yake bada yana faɗin karama shehinsa cewa ko wata baiwan Allah tana da ɗanta ƙwaya ɗaya sai Allah ya ɗauki ran ɗan sai ta je wajen shehu ta mai kuka shi a taimaka mun a taimaka mun dan dake nan kwaya daya shi ke taimaka mun ce to shikenan sha zaman ki mala'ikan mutuwan ya zo ya dauki ran sai bi mala'ikan mutuwan sama yace ba ni ran muridina yace Allah ne ya aiko ni ce ni ko ni ya aiko kaina yace in fa kai wasa fa za a rasa rayukan nan gaba daya kowanne ba za ka ji da ko kwaya daya ba zan mai da su jikin waɗanda suke masu su don haka ya karɓi ran wannan muridin nashi ya maida mai da ransa kafin ya dawo ma yaro ya tashi ya ci gaba da harkokinsa na'am to ina zai iya ba zai ƙara mata ba ai to yanzu wannan yanzu wannan jarida yaya kun wannan magana tana na rubuce a cikin littafi abubuwa iri-iri za ka dinga ji ana ainihin wato fada to ai ka ji yadda Allah yake bayanin nan duk in ka ji Allah ya wata magana ko to magana tana da ƙarfi a babin aƙida shi sa Allah ya ce wane ne ya isa ya hana in Allah ya so ya halakar da isan shi kansa in Allah zai iya yi wani halakar da shi wani ya kashe ba zai yi ba haka mahaifiyarsa ta yaya za a yi a ce yau wai ga wani mutum da mahaifiya kuma a ce shi Allah ne haka ne ba zai yiwu ba in kuna magana cewa dalilin da yasa kuke cewa isa Allah ne saboda yanayin halittarsa ne akwai irin halittun da Allah ya yi kafin annabi isa wanda sun fi shi ban mamaki kuma a baya ba wanda ya taɓa cewa su alloli ne mu ɗauke misalin halittar annabi adam shi ba uwa ba uba shi kuma za a ce mishi allan alloli za a ce mishi komi ko kuwa sannan ka duba halittar ita kanta hawa'u tana da uba ba ta da uwa ko ba haka ba ne allah ya halicce ta daga ƙashin haƙarƙarin annabi adamu ba ta da uba ita kuma ita kuma sai a ce mi ko kuwa to shi annabi isa an halicce shi da uwa shi kuma ba uba wanne fi ban mamaki da na farko da na biyu mun gane wannan to amma ba wanda ya taɓa cewa waɗannan alloli ne wanda yake nuna maka irin kafirci da yahudawa da kiristoci suke kai don su ma yahudawan suna da irin wannan aƙida cewa ai uzair ma dan Allah ne in mun zo wancan aƙidan cewa Isa dan Allah ne kenan kuma yanzu waɗannan an fara class din farko ne dan idan ka zo kana bayani in kai ba da cin Qur'ani ne akwai abin da ke cewa harji a Qur'ani ma'ana yawan yadda harafi ya maimaitu a cikin Qur'ani mai girma wannan laqad kafara laqad kafara laqad kafara guda uku ne kuma sun zo a cikin sura daya ina fata an gane wannan eh wannan shine wuri na farko laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam qul faman yamliku min allahi shay'an in arada an yuhlika almasih ibn maryam wa man fil ardi jami'a ya ƙara maimaitawa a can gaba zamu zo laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ina fata an gane wannan inna allaha huwa almasih ibn maryam Allah ta'ala yake cewa me وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة يقار ميميتاوى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد كذا وراري دبن دبن أولا سورة الله تعالى يوانا بياني laka jama'a mu ji yadda Allah ta'ala ya bayyana din nan yanzu idan Allah ya so ya halakar da shi da mahaifiyarsa kai da ma duk wanda ke fadin duniyan nan akwai wanda ya isa ya hana Allah halakar da su babu wanda ya isa babu wanda ya isa Allah ya damke shi wani ya kwace shi ko ko akwai babu to shi yasa sai Allah ya maimaita mana yace walillahi mulku samawati wal ardh Allah shi ne yake da mulkin sammai da ƙasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin su gaba daya ina fata an gane wannan duk wani abu da ka sani a duniyan nan gaba daya bawa ne ga Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa ati arrahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda Allah ya riga gama bayani shi duk abin da ke sun san mai da kasai kakaf bayi ne ga Allah babu wani Allah to mawai in banda wauta irin na Kirista kai ne zaka zaba wa Allah da Allah da kansa yace law arada Allah an yattakhidha waladan inda Allah ya so ya riki da lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u da Allah ya zaba daga cikin abin da yake halitta da kansa wanda ya so ba ku ne za ku zaba wa Allah ku ce Allah na rada ba a'a shi Allah ne zai zaba wa kansa ko kuwa amma tun da raboyin irin zalunci sai a ce ai dan Allah ne to kaga shi ma wannan sunfi na kafirci kenan karo na biyu to sai Allah ta'ala yake cewa yakhluqu ma yasha'u Allah yana halitta abin da ya so kenan kamar yadda Imam Sa'id yake cewa yana cewa in sha'a min abin wa um in Allah ya ga dama sai ya halicci mutum ta hanyar uwa da uba kasa'iri bani adam kamar dukkanin sauran 'yan adam wa in sha'a min abin bila um in Allah ya ga dama sai ya halicci mutum daga uba babu uwa kamar wa kamar hawa'u wa in sha'a min ummin bila abin in Allah ya so kuma sai ya halicci mutum daga uwa ba uba kamar wa annabi isa kai wa in sha'a min ghairi abin wala um in Allah ya ga dama sai ya halicci mutum ba uwa ba uba kamar wa annabi adam alaihi salam to kaga wannan nau'antuwar halittun Allah yana nuna ƙarfin iko na abin da Allah yake so ya halitta so waɗannan abubuwa da Allah ta'ala yana yi ne don ya nuna maka ƙarfin mulkinsa da kuma ƙarfin mu'ujizansa akan abin da yake so kuma yadda da shi a lokacin da ya so saboda haka ne ma Allah ta'ala yake cewa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah fa mai iko ne akan dukkanin komi babu wani abu wanda ke gagaran Allah subhanahu wata'ala jama'a ina fata mun gane wannan Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato samu dace wannan kenan jama'a sannan a a abu na gaba ya kamata jama'an fahimci wata ka'ida guda daya game da abin da ya shafi halittun Allah subhanahu wata'ala baki ɗayansu su al'amarin Allah ta'ala jama'a ba na wasa ba ne, dole ne mutum ya tsaya ya koyi addini a bisa tsarin da Allah yake so. Kaga jahilci, jahilci, to a wani wurin ne ke zama uzuri, amma a wani yanayin ba uzuri ba ne. Yanzu mutumin da ya mutu yana kafirci, yana bautan gumaka, wani uzuri za ka ba shi? kuma ya san Allah ya aiko da manzon Allah amma sai ce ni na jahilci musulunci ne ban gane ba ne ko mala'iku sai sun saurara mar me za a yi mar sai sha bugu mun gane wannan to kamar haka ne kai ma a gidan addinin in ya zamto ka ƙi mai da hankali ka koyi addini a bisa tsarin da Allah yake so sallah ka yi daidai azumi kai daidai zakka kai daidai biyayya ga iyaye kai daidai mu'amala ta kasuwanci mu'amala ta rayuwa ya zama komai kana yin daidai wallahi baka da uzuri a gaban Allah dan ga malamai na ta bayani suna karantar da mutane amma saboda wai kana da wasu abubuwa a gabanka da an zo kullun kai ne ubayen uzuri ka wallahi ai ina da uzuri ne ai na so in zauna a wurin karatun nan to ka so ka zauna ko shikenan rashin zaman wata rana zai maka rashin rana aiko Allah ka tsare mana imaninmu da ka jama'a kun ji to shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ta wannan bayani yake cewa walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala ya ci gaba da cewa
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه Mm.
قل فلم يعذبكم بذنوبكم Mm.
بل أنتم بشر ممن خلق Mm.
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Mm.
ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير Allah ta'ala ya ce wa qalatil yahudu wan nasara to yanzu mun gama da wa'ancin batutuwan an shiga sabon faifayi yahudawa da kiristoci sai suka ce nahnu abna'ullahi mu din da kuke gari jama'a ƴaƴan Allah ne wa ahibba'u kuma mu ne ma masoya Allah qul Allah ya ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gaya musu falima yu'adhibukum bi dhunubikum to me yasa Allah yake azabtar da ku da zunubanku in ku ƴaƴansa ne bal antum basharun mimman khalaqa a'a ku dai mutane ne ƴan adam ne irin wanda Allah ta'ala ya halitta mun gane wannan bal antum basharun mimman khalaq a'a ku dai mutane ne irin waɗanda Allah ta'ala ke halitta gama gari ka ba kowa yaghfiru liman yasha'u don haka Allah yana gafartawa wanda ya so wa yu'adhibu man yasha'u yana azabtar da wanda ya so walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma Allah ya ƙara nanatawa lalle Allah shine mamallakin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu wa ilaihi masir kuma gare shi makoma take kaga zance ya ƙare duk wani rashin kunya da zaka yi duk tsagiyarancin da zaka yi dai akwai jara na mutuwa ko haka ne eh ai babu wani kangararre wanda ya rage a duniya ko akwai shi eh shi yasa wane ne eh, wannan bawan Allah eh, ibn al-wardi a cikin lamiyarsa yana ta bayani game da irin waɗannan mutanen mu dawo gida nan mamala aliyu na mangi a yayi bayani ko me yake cewa tare dai kuke ko ina ne ko kana kafa ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makangari ne da na maruzu bai mace ba dibi dai fir'auna wai shi mai ɗagawa ba kamarsa har ƙasar ruwa can ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba waɗannan sarakunan guda biyu da fir'auna da wane da namaruzu dukkaninsu kowa sai da ya da'awan cewa shi Allah ne namaruzu shine na zamanin annabi Ibrahim fir'auna shine zamanin wane annabi Musa an gane wannan ai kai hatta dan annabi yayi girman kai yakin imani Allah ya harakar da shi yace aina namruzu wa kan'anu wa man ملك الأرض وولى و- و- وعزل أين من شادوا أين من سادوا وشادوا وبنوا ذهب الكل ولم تغن القلل هكا ابن الوردي يفعل أتا إيسا آلامي يسا يجي شوا إن كنا مغانا كرف ملكيني أين نمروذ إنا نمروذ إنا نمروذ وكنعان إنا كنعان waman malakal arda da wanda ya mallaki duniya gaba ɗaya mulkinta wa walla wa azal ya sa wanda ya ga dama a mulki ya cire wanda ya ga dama aina fir'aunu ina fir'auna wa hamana ina hamana ba sa nan ina fata an gani sai ce a gaba ya ce aina man sadu wa shadu wa banau ina wanda suka gina manyan garuruwa suka gina abubuwa iri-iri suka yi gini masu ƙwari saboda samun dawwama a bayan ƙasa ya ce zahabal kullu dukkaninsu Allah ya gama da su kakaf walam tughni alqulal waɗannan manya-manyan gine-gine da suka yi bai kare su gabar mutuwa ba Allah sai ya ce maka sayu'idullahu kullam minhum dukkaninsu Allah zai tayar da su a ranar alkiyama wasa ya gizi fa'ilan maƙad fa'al kuma zai sakan kawa dukkanin wani wanda ya aikata aiki da sakamakon abin da ya aikata babu ruwan Allah jama'a to shi kaga cika baki ba shi da amfani misali kamar yanzu kai ne ka cika baki ka ce to ai jama'a ni ɗin nan na fi gwata arziki ka biya gari kana ta faɗa dala me za a ɗauke ka ban ji ba me yasa an san asalinka kuma ko keke baka da ita ballantana mashin din hawa kai kana yawa kana cewa ai ni da kuka gani nan ai dan gwata ma yaro na ne ai na fisa na fi arziki to kaga wani sai kalle ka matsayin mahaukaci a ce ko to wani kuma jikin ya tashi ko ko kuma ce kila maganin sa ne ya kare ko kuwa eh ai ka sa kwanda yake rayuwa cikin mutane amma yana shan magani saboda yana dan taɓin hankali to duk ran da maganin ya ƙare ba a samu an kawo wasu ba sai dan fara sauka shoulder to irin wannan din ita to kuma maganin sai ne ya ƙare oho jama'a mun gane wannan ko to su yahudawa da nasara sai suka ce nahnu abna'ullahi ai mu ƴaƴan Allah ne ka faji to kenan magaga su waɗancan ba ma ana magana a ce isa ɗan Allah ba ne uzir ɗan Allah wai dukkansu ma ‘ya'yan Allah ne ya na taɓa jin wani wani fasto ya ji wuta a wurin malam Hussein Mabira Allah ya ƙara mashi lafiya ana muƙabala da ya ji wuta ya ji wuta ya ji wuta sai faɗi wata magana ta shirme saboda kaukan nashi ya taɓa ne oho ya ce bayan abin nan to ka bar ni an ba ka bar ni ma zan naɗe wai zai je ne muƙabalar ce fasto ba zan baka cika wani shirme ba ya ce to kun karanta mun karanta a cikin littafi an ce isa dan Allah ne uzair dan Allah ne mu ma yan Allah ne to kowa ma dan Allah ne ai ya ga wannan shirban da ya ji wuta ta anjima sai ya ce to ni dai abin da ina cewa jama'a a gujiwa tuhuma ta bauta da jayayya na asali da tuhumai da jayayya na banza banza ne kuma kakwai da shi ba jikin da ya tashi ya rasa mai zai faɗa jama'a mun gane wannan ai to haka Allah ta'ala yake jama'a mutum ne kawai zai saro magana ya faɗe ta bai san wanne ma martani za a maida masa ba in tambaye ku dan Allah ka taɓa ganin masoyi yana azabtar da masoyinsa ka taɓa ganin mahaifin da ya kama ɗansa haka kawai yanka ya kashe shi saboda ɗan yana yawan mai biyayya ka taɓa gani ba ka gani ba ka taɓa ganin uban da ke azabtar da ɗansa saboda tsaban so an taɓa samu to sai Allah ya buga maka misali wanda hankalinka zai ɗauka to suka ce yahudawa da nasara suka ce mu 'ya'yan Allah ne ko masoya Allah ne sai Allah ya ce ah ungunce ku ni 'ya'yan Allah ku ne masoyin Allah falima yu'adhibukum bi dhunubikum manzo Allah ce da su to me yasa Allah yake azabtar da ku da zunuban da kuke aikatawa ko kuwa tunda ai masoyi baya azabtar da wa masoyinsa uba baya azabtar da wane ɗansa saboda biyayyar ɗan yake masa saboda tsaban soyayya da ɗanka yake maka sai ka ce kai gaskiya sun da kake min yayi yawa ina gani ya kamata in yanka ka ne kawai kowa ya huta yanzu wannan yaya to fali mai yu'azzibukum bi dhunubikum dan me yake azabtar da ku da zunubanku bal antum basharun mimman khalaq ace a'a ba haka bane ku dinnan mutane ne kamar waɗanda ake me wanda ake halitta walillahi mulku samai yaghfiru liman yasha'u don haka Allah yana gafartawa wanda yaso wa yu'azzibu man yasha kuma Allah yana azabtar da wanda yaso walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma kuma Allah ta'ala shine wanda yace ainihin wato mallakar abin da ke cikin sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su kuma gare shi makoma take wa ilaihi al-masir kuma gare shi makoma take wannan ayat ta nuna mana cewa jama'a ashe dukkanin halittun Allah kakaf matsayin su daya haka ne ku baka bane kowanne halittar Allah ne ta ina ake samun fifiko wanda ya bi Allah ya fi kiyaye dokokinsa ya fi tsare dokokinsa ya fi bautan Allah sai darajar shi ta yi mai ta ɗaga daga wannan darajar zuwa daraja ta gaba inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allah alimun khabir kaga kenan wannan ya tabbata don haka mu gane jama'a kenan ba wai farin fata bane ba wai tsawo bane ba wai mallakar yawan dukiya bane ba wai mallakar duniya bai da mulkin duniya ke nuna cewa Allah ya fi son wani akan wani ba wai nasara bace dangantaka a ce wani dan sarauta ne wani dan gidan mulki ne wani baban shugaban kasa ne wani sanata ne wani dan sanata ne duk ba wannan Allah ke dubawa ba ba ruwan Allah da wannan saboda haka shi Allah ba a samun fifitan daraja a wurinsa sai ga wanda ke tsoron Allah shi sa duk farin fatan mutum sai ga galle shi kuma wawa ka je indiya ka gani ka ga mutum kyakkyawa malam ga tarin kuɗi dukiya sai ga yazo ya faɗi na masaniya sujada saniyan Allah ta'ala fa wallahi malam sai ka je ka samu mutum yana bauta wa bera kuma da hankalinsa da komai a yanayin yadda kake ganinsa a jiki kamar da hankali to wani ya kai shi hauka shi sa yanzu a indiya ma an yi dokan hana yanka saniya gaga fulani mu nan ba su kuma ba su je indiya kiwo ba idan sun je kiwo a can za a kwashe shanin a ce to nawa ne kudin shanunku a biya kudin ka dawo gida ita kan saniya a a sake ta cigaba da yawanta ai kwari shi yasa wata rana an sami wata wasu bayin Allah a Kano suna wata saniya wani sa a tara a tara ya kubce ana sa a kama shi mahauta sun sa shi a gaba a zargo igiya ta nan a zargo igiya ta nan aka danki saniyan nan an kama shi kenan za a tafi da shi sai wata bai indiya ta zuciya a mota ta gansu ci a kutsa kutsa kutsa kutsa me ya faru ci ai sani za a je a yanka shi ne an sayo shi ne a kasuwa ta ce ai wannan ai Allah ne Allah ne suka yi dariya to yanzu ya za a yi ka ce a yanzu nawa ne kuɗin saniyan nan suka ce kaza ne ta shiga mota ta uku ta lalita ba su kudinsu ta ce amma ku suke shi tafiye shi saboda haka kaga ta kwace Allah kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato shi Allah man an kama shi ba zai iya kwata kansa ba sai an kwace shi shikenan ka ce to shikenan suka juya abin su ta shiga motar ta kama hanya suka koma suka kama saniyan suka wuce da shi Allah Allah suka raba kudin su kai abin su a ta Allah wannan rashin hankali ha'ina da su za a yi wannan haukan a ba zai yi ba Allah ba zai yi ba ai Allah dai ya samu dace to yadda abubuwa suke nan jama'a Allah ta'ala ya samu dace eh kware kwa bayan wannan jama'a mu sani Allah yana yin gafara ga wanda ya so kana bawon Allah kana bautan Allah kana tsarkake Allah sai ka samu yar matsala sai ka daga hannu ka ce Allah a gafarta mu sai Allah ya gafarta maka amma wallahi in dai kana shirka da Allah duk abin da zaka dinga yi in zaka cika duniyar da salatai da menene da waye waye Allah bai karba in dai a wata ƴar kwana kana koyewa kana yin harkar tsafi kana yin harkar bokanci kana harkar bibiyan bokaye kai kanka ka gama samun matsala ai ai wannan bawan Allah ya faɗa a cikin wannan lamiyar tasa ibn wardi ko yawwa me yace yace wattaqullaha fataqwallahi ma mene menene wattaqullaha fataqwallahi na manta ba ku tuna mun baitin ba wace fataqwallahi ma jawarat qalba mri'in illa wasal daga cikin abin da yake magana ina cewa laysa man yaqtu laysa man yaqta'u turuqan batalan innama man yattaqillaha al-batal sai ke maka maganan gaban tawakkali ga Allah yi cewa ka dogara ga Allah sannan kada ka bibiyi mutumin da ya rusulu fil layli zuhal mutumin da in dare yayi zai je ya watsa kayan tsafi yana duba yana abubuwa yace wannan ba mutum bane kada ka yadda ka koma zuwa gare shi don neman wani abu ka nema a wurin wa al-ahad as-samad yaghfir liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha' ولله ما في السماء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير لوكacin mu ya kare zamu dakata nan insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe sai mu bayanin fa'idojin da ke kashin wannan aya da izinin Allah da kuma yar uwarta da ke gaba da ita daga nan kuma insha Allah ta'ala sai mu shiga sabon faifai na labarin rashin kunyan banu Isra'ila ga Annabi Musa alaihi salam da irin tsageranci da suka yi masa da irin rashin arziki da suka yi masa Allah ta'ala ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana buqatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh